الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وش وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha uku ga watan hudu a girgoriyan kalanda dubu biyu da ashirin da biyu don ci gaba da darasinmu na tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan kan titin mai tama yusuf sule street a kuma anguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin sura mai albarka suratul waqi'a mun kwana a nambar aya ta hamsin da shida za mu tashi kan nambar aya ta hamsin da bakwai amma kafin alaran mai jawo akwai wata tambaya guda ɗaya wanda ya kamata mu amsa ta wanda kusan kwana ɗaya ko biyu da rubuto ta tambayar doguwar takarda ne wani bawan Allah ya rubuto yana tambaya dangane da matsalar da ta shafe shi ko ta same shi abin da yake abin a takaice a cikin takardar shine wato aure yayi na wata mata wanda kafin a yi auren ya yi tabunta akan cewa su yi gwaji su yi gwaji na ainihin wato gwaje-gwajen da ake na lafiya kafin a ɗaura wa ma'aurata aure to ta ta zille masa ba su yadda ba ta yadda suka je wurin gwaji ba har daga ƙarshe dai da ke ba garinsu ɗaya ba ranar da za a ɗaura aure ta ba wa waliyinta takaddar gwaji da nufin cewa sun yi menene sun yi gwaji an gane magana da kyau ko to sai da aka zo aka duba aka gabatar da takadda a gurin mai ɗaura aure liman ya ɗaura aure da nufin cewa wannan baiwar allah lafiyar ta kalau ba ta da wata matsala ta cuta to daga baya bayan sati guda da tarewarta a gidan mijinta har ma sun yi kwanciyar aure akalla sau uku da shi da ita sai kuma ya samu waya daga garinsu ko daga inda ta fito kan cewa fa wannan matar da ya aura yana da kyau ya je a sake musu gwaji ga shi ga ta ga likita akwai zarge-zarge masu yawa akan cewa ba ta da lafiya shine ya ɗauke ta walfauru da gaggautawa suka tafi gaban likita na fata an fahimta suna zuwa aka yi gwaji sai aka samu mata tana dauke da cutar hiv an gane magana da kyau ko to shine a daga nan dai ya dakatar da maganar kwanciya da ita saboda gudun kamuwa da wannan matsalar a na biyu a ya ce ta tafi gidansu sai ya neme ta wanda a lissafin da yau kusan wata goma ko sama da haka tana gidansu an gani to sannan shi kuma a cikin wannan wata goma ya je ya yi gwaje-gwaje har kusan guda uku amma dai alhamdulillah likitoci sun tabbatar masa da cewa shi lafiyarsa kalau ba abin da ya same shi to kaga Allah ya tsallakar da shi kenan ko eh dama an baka yi niyyar zaluntar wani ba shi ya neme zalunce ka sai kaga Allah ya kare ka ina fata an fahimta to tambayar sa anan shine shin menene hukuncin wannan auren tsakanin shi da ita kuma menene makomarsa da makomarta to a bisa abin da na dan lalleka wannan aure kwata-kwatansa babu shi kwata-kwata aure idan ya shafi irin wannan a domin ya tattara abubuwa da yawa na farko yaudara ta shigo ciki an yaudare shi wanda kuma daga cikin abubuwan da suke bata aure shine a sa yaudara a ciki duk auren da aka gina shi akan yaudara da rashin gaskiya to malamai suka ce wannan auren babu shi abu na biyu shine akwai wasu aibobi da a mazaje ko mata suke fama da su waɗanda ko da ba aibi ne da yake bayuwa zuwa ga kai mijin zaka iya cutuwa ba matukar aibi ne wanda an tabbatar akwai shi to yana ɓata aure idan ya bayyana bayan ɗaura auren na fata an fahimta to akwai babban malami fauzan al-fauzan yana da littafi mai suna mulakhasul fiqh wato fiqhu ne amma sai takaita al'amura ne na shari'a duka to a shafi na kusan 320 da wani abu yayi wani babi ya sa masa babun fil uyubi fin nikah babin da ke magana akan aibobi da suka shafi aure wanda nake so mu dan karanta dan mu ji abinda malamai suka ce dangane da irin wannan matsalar idan ta faru an gane magana yana cewa hunaka uyubun tathbutul khiyar fin nikahi akwai wasu aibobi waɗanda idan suka faru to suna haifar da kowanne ɗayan ɓangaren zai iya neman zaɓin yarda da auren ko kuma fasa shi gaba ɗaya an gane magana da kyau ko wato yana da zaɓi ya yarda da abin ko kuma ya kore shi sai malai ce anna man wajadat zawjuha la yaqdiru ala alwata'i li kaunihi inninan aw maqtu'u dhakar falaha alfasxu idan mata ta auri miji sai ta samu cewa ba zai iya wato saduwa da ita ba saboda innini ne abinda suke cewa inni shine mutumin da watakila gabansa karami ne ba zai iya saduwa da mace ba an gane an gane ko kuma dai wani a makamancin haka
to idan mata ta auri miji yana da wannan matsalar tana da damar ta a bata auren gaba daya falhal fashu a warware auren gaba daya wa inidda'at annahu inninun idan ita ne ta yi da'awar cewa shi ɗin innini ne wato yana da matsala na gaban shi ba zai iya mu'amala da mata ba fa aqarra zalika kuma ya tabbatar da haka yace haka ne to ujjila ko kuma ajjala sana ko za a bashi dan dama na tsawon shekara guda dan ya nemi magani ko kuma a warware matsalar fa in wata'a fa biha idan ya iya wati'a fabiha idan ya iya saduwa da matar shikenan wa illa fala halfasku idan bai samu damar haka ba to za a iya bata auren to wannan ta bangaren ita mata kenan na fata an fahimta to sai malam yace wa in wajada rajulu fi zawjatihi aiban idan kuma namiji ya samu wani aibi dangane da matarsa yamna'ul wata wanda wannan aibin zai iya hana shi kwanciya da ita ina fata an fahimta
karritiki da ita wata cuta ne ina fata an fahimta wanda karritiki wata cuta ne ake ce mata ritik wanda mata suna fama da ita wanda tana saka su gudun yaya maza an gane to kamar haka wala yumkin ya wala yumkinu zawaluhu kuma ba zai yiwu a gusar da wannan cutar da take tattare da ita ba shi bai san da haka ba aka daura masa auren to falahul fasku shi ma yana da ikon ya ce wannan auren bai yarda da shi ba kun fahimci magana da kyau ko wato a raba auren a ɓata shi waka zaman waje da min huma fil akhari aiban mushtarikan to haka idan aka samu wani aibi wanda sun yi musharaka ko za a iya samun musharaka a ciki kalbasur kamar a samu mutum ko mace ko namiji yana dauke da wata cuta wanda ake ce mata basur wanda wasu malamai suna fassara ta da basir an gane jam'in sahine bawasir an gane wal junun ko an ɗaura aure ka gana ashe mahaukaciya ka aura ko mai farfadiya ko ita ta gana mahaukaci ta aura ko mai farfadiya wal baras ko kuma daga baya sai ka gane tana da cutar albaras wanda shine irin kaga mutum fatarsa ta wani kukkuje hakan nan na fata an fahimta ba kuturta ba kamar kuturta shi ma yake amma dai ba kuturta ba wal jizam da kuma abin da ya shafi kuturta din wa qur'in ra'asi ko ƙurƙur ra'as da ƙurajen kayi irin masu wanda da za ka ga yanzu abun alhamdulillah yanzu babu shi za ga wani idan ya cire hularsa ba za ka iya kallon kayinsa ba kansa caba caba caba caba da ƙuraje ina fata an fahimta to sai aka yi aure sai ka gane matar tana da wannan ko shi mijin aka gane yana da wannan an gane ko wa bahrul fammi da kuma ainihin wato warin baki akwai wanda za a ga ɗabi'a ce ba makilin ba idan za a danna kamfanin close up jama'a na fata an fahimta a bakin shi ba zai yi kamshi ba to sai ya zama matar ko mijin in yana ɗauke da wannan yana cutuwa to falahul khiyaru duk wannan malamai suka ce mutum zai iya cewa shi bai da auren ba jama'a an fahimci magana da kyau ko falahul khiyaru lima fi zalika minan nufurati saboda akwai gudar juna a cikin haka an gane qala al-allama ibn al-qayyim malam ibn al-qayyim yace kullu aibin yanfuru ahadu zawjaini min al-akhari wala yahsulu bihi maqsudun nikah yujibu al-khiyar bata duk abin da zai zama aibi ne wanda zai sa mata ta guji mijinta saboda shi ko miji ya guji matarsa saboda wannan abun yujibul khiyar yana wajabtar da a mayarwa da mijin abin da aka kashe ya kashe ko kuma matar ainihin wato ta nemi mijin ya sake ta ya sallame ta in shi ne yake da aibu na fata kuna fahimtar magana wannan kenan sai malam ya ce walau hadatha bi ahadi zawjaini aibun بعد العقد فللآخر الكيار idan aka ce an samu wani aibi bayan aure an girga an ɗaura aure sai wani aibi ya bayyana na fata kuna fahimta to falahul khiyaru kowanne ɗaya daga ciki yana da ikon ya nemi zaɓi ba na ya nemi a mayar masa da abin da ya kashe ko wani abu misali idan mijin ne aka samu yana da aibi amma aka ɓoye aibin to in har lokacin da aka gane aibin matar ya riga ya sadu da ita to ta ci sadaki shi ma'ana in shi yake da me yake da aibi kenan don haka ba za a mayar masa da sadakinsa ba don ya riga ya bayyana wani abin da ya boye wani abin da ya kamata a ce ya bayyana shi idan kuma matar ne aka samu tana da aibi sai ta ɓoye aibin misali kamar yanzu wannan ai tana da aibi na cutar HIV ko wanda kuma wannan yana iya faruwa mijin ya iya kamuwa har ma ya iya zama ajalinsa dan a cikin takaddar ya bayyana kan cewa ta auri wani miji kafin shi su ya aure kuma mijin ya mutu kuma an bincika an gane wannan cutar ne ta kashe shi to kaga wannan ai zalunci ne a ce mata ta san tana da matsala ta ta auren mazaje tana kai su lahira jama'a kaga ai ba daidai bane to don haka a nan shi idan aka gane tana da wannan aibin to yana da ainihin wato dama ya ce a biya shi shari'a ta yarda cewa a biya shi kuma malamai suka ce duk da ya sadu da ita hadda sadakin za ta biya hadda sadakin domin ai dama waɗannan kayan al'adu cewa da aka yi ta biya ai waɗannan kayan al'adun Allah da annabi san su ba ko ba haka bane so me za ta biya dama sadaki za ta biya an gane magana da ke ko so don haka a ƙarƙashin wannan fatawar ta malam ainihin wato fauzan fauzan da kuma sauran manya-manyan malamai wannan auren sunansa ɓataccen aure lalatacce inda ma za a tafi gaban alƙali bayan ta biya kuma sai an rubuta mata tara me dalili saboda kusan wannan attempting ne na ka kashe mutum ko ba haka bane attempting ne na ka kashe mutum so don haka idan aka kama mutum ya yi attempting kashe wani kuma to wannan hukuncin sahi kuma daban ne don haka tun da ta ɓoye wani aibi dole za ta biya wannan kuɗi sannan kuma za a iya rubuta mata tara amma ala ayi halin shi wannan miji yana da zaɓi in ya ga dama ya ce ya yafi ya ga dama zai iya cewa ya yafi ita ji tsoron Allah ita kuma ta ji tsoron Allah ta gyara sai dai wasu malamai suna ganin hatta ma yafe wa irin waɗannan bai kamata ba saboda yanzu ya tabbata ta kashe wani a dalilin haka wala Allah shi ma bata bayyana mishi ba har ya zo ya kamu karshen ta ya zo ya rasu so yanzu ta zo ta sake auren wannan da yaudara an yi an yi ta zo ai gwaji ta ki zuwa karshe har ta zo ta aure shi Allah ya taimake shi wasu suka buga mar waya suka ce to fa ya hankali ya dauko guba ya dauko bala'i to fa shine yayi maza maza aka je aka gwada aka samu tana da matsala to wannan kaga bayan ta biya shi sadakinsa da duk abin da ya kashe to sannan kuma in a kotu ne alkali zai iya rubuta mata tare cewa ta nemi ta kashe wani kun gane magana da kyau ku saboda haka dai wannan aure a takaitan takaitawa karkashin waɗannan fatoyi na malamai a malamai suka ce auren ainihin wato babu shi bayan da na gama bincike na na kuma har ɗauko wannan magana ta malam fauza ban haƙura ba har sanda na bugawa malam abubakar muhtar yola Allah ya masa rahama tun kafin ya mutu domin fannin su ne fannin fikihu yace yadda aka bincika dinnan da yadda wannan bayani aka yi haka yake lalle za ta biya duk abin da ta- aka kashe mata tun daga sadaki har shinkafar da aka ci a bikin wallahi in dai mijin ne sai ya ta biya an gane magana da kyau ko yauwa sai ta biya kuma aure ya lalace sunansa babu shi kwata-kwata saboda an sa yaudara a ciki an sa rashin mutunci an sa rashin albarka da rashin adalci a ciki Allah ya saka malaman mu da alheri to a takaice wannan ita ne tambayar da zamu samu damar amsawa kamar yadda muka ce zamu tashi kan lambar aya ta ainihin wato hamsin da bakwai alramma mai Allah madaukakin sarki ya ce na'am Mm. Mm. na'am Mm. Mm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na hannu khalaqanakum lalle mu ne muka halicce ku falaula tusaddiquna me yasa ba kwa gaskata mu Allah ya ce a fara'aitum ma tumnun ku bani labari mana dangane da ainihin wato maniyin da kuke zuba wa matanku lokacin saduwa a antum takhluqunahu shin ku ne kuke halittar sai dawo dan adam am nahnul khaliquna ko kuma mu ne masu halitta shi Allah ce nahnu qaddarna bainakumul mauta mu ne muka kaddara mutuwa tsakaninku muka zartar da ita muka sa ta ta zamanto muku musiba kuma bala'i kuma sai kun mutu wa ma nahnu bimasbuqina mu ba gajiyayyu bane inji Allah subhanahu wata'ala ba gajiyayyu bane ala an nubaddila amsalakum akan mu canja kwatankwacinku mu share ku kaf duniyan nan mu kawo wasu sabbi kar mu zuba a doron ƙasa Allah ya ce ba mu gajiya dangane da aikata haka ba wannan shi'akum kuma ku din mu da ku mu kirkirar da ku mu halitta ku fi ma la ta'lamuna cikin abin da ba ku sani ba ma'ana mu tada ku a filin tashin kiyama Allah ya ce walaqad alimtumun nash'atal ula ai kun san yadda muka kage ku a farko lokacin da babu duk wanda ka gani a duniya ya san cewa ba shi ya samar da kanshi ba Allah ne ya samar da shi ko akwai wanda yake musun cewa shi din nan shi ne ya creating kansa babu na fata an fahimta Allah shi ne creator wanda ya kirkiri kowa albari kenan shi ne ya kirkiri kowa shi ne ya halittu kowa Allah ya ce walaƙad alimtum nasha'atal ula haƙiƙa kun san an nasha'atal ula kirkira ta farko halitta ta farko da muka yi muku falaula tadhakkaruna me yasa ba kwa tunani yaqulu ta'ala muqirran lil ma'adi Allah yana ƙara tabbatar mana dangane da ranar kiyama an gane ko waraddan alal mukazzibina bihi min ahli zaigi wal ilhadi kuma yana mai da martani akan masu ƙaryatawa da kiyama daga cikin batattu karkatattu bandalallu fandalallu waskatattu wanda suka waske wa Allah subhanahu wata'ala wal ilhadi da kuma waɗanda suka zamanto suka kauce wa tafarkin Allah min alladhina qalu a idza mitna wa kunna turaban wa in a wa izaman a inna lamabuthuna daga cikin waɗanda suka ce yanzu idan mun mutu mun zama turbaya mun zama kashir digaggu yanzu za a sake tada mu wa qauluhum zalika sadara minhum ala wajhi at-takdhib wal ib'ad Allah yace wannan magana tasu ta cewa in mun mutu yanzu za a tada mu ta zo daga gurin su ne a bisa fuska ta karyatawa da kuma nesan ta faruwar haka Allah madaukakin sarki yace to nahnu khalaqnakum mu din da kuke cewa yanzu za mu tada ku to mu din nan mu muka halicce ku inji Allah ai nahnu ibtada'na khalqakum mu ne muka kagi muka fari halittar ku na fata an fahimci magana mu ne muka fari menene halittar ku mu muka kage ta an gane magana da ke ku alkhaliqul bari'ul musawwir kenan mahalicci kuma ainihin wato shine wanda ya fara halitta wato in an ce albari abinda ake nufi da kalmar albari'u wato shi bai kwaikwaya a gurin kowa ba yanzu idan mutum ya yi garma to kafin ya ya taba gani wani yayi ko bai taba gani ba ya taba gani ko kuma in ma bai taba ganin wanda ya yi ba to akwai dai sinadarin da tuni an rigaye shi shi ya ɗauka ya amfani da shi ya kirkiri garma haka ne ko ba haka ba to shi Allah da sinadarin da yanayin halittar ba wanda ya koya masa kuma bai kwaikwayi kowa ba jama'a kun fahimci magana da kyau ko ko annabi isa da allah maɗaukakin sarki ya ba shi damar zai iya raya matattu ko kuma zai iya ainihin wato halittar tsuntsu na fata an fahimta da ainihin wato turbaya da laka ka hai'atar tsairi zai kirkire shi kamar gashi kamar tsuntsu ne sannan kuma ya hura masa rai ya tashi da izinin wa yake yin wannan abu da izinin Allah sa'an nan bayan da izinin Allah shin wannan abin da annabi isa ya yi amfani da shi Allah ne ya samar da sinadarin da ya kera wannan tsuntsun ko kuma shi ya samar da shi Allah ne ya samar da shi to don haka shi Allah shi albari ne bayan kasancewarsa alkhaliku mai halitta to albari ne kuma shi ne ke kirkirar halittar duk sinadarin da ake amfani da shi na halitta to shi Allah ba a gurin wani ya ɗauki sinadarin ya yi amfani da shi ba kun gane magana da kyau ku an gane magana da kyau ku saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce mu ne muka halicce ku cikin abin da ba ku taɓa tsammani ba ba ku taɓa zato ba muka samar da ku babu raka ya ce na hannu ibtada'ana khalqakum ba'da an lam takunu shay'an madhkura mu ne muka samar da ku bayan da ku ba ababen ambato bane kwata kwata babu labarin ku a falaysa alladhi qadara alal buda'ati bi qadirin alal i'adati bi tariqil aula wal ahara yanzu dan Allah wanda yake da damar ya kirkira abin da babu ya samar da shi daga babu kuma shine wanda idan abin ya ɓaci ba zai dawo da shi yadda da ya samar da shi ba jama'a kun fahimci maganar dama ita alkhalqu malamai suka ce ta kasu kashi biyu na farko shine ijadu shay min al'adam samar da abu daga babu na biyu shine taswiruhu min suratin ila maza ila ukhra suranta abu daga wani abu a mai da shi wani abu jama'a kuna fahimta to samar da abu daga babu ba wanda yake yin sa sai waye sai Allah shi kadai ne yake kirkirar abu babu shi sai a same shi kuma in ya samar da abu duk tsiyarka wallahi baka isa ka samar da wannan abin irin na Allah ba sai dai ka kwaikwaya amma maganar ka samar da shi keke da keke yadda Allah ya samar da shi wallahi baka isa ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ko dan haka ijadu shay min al adam Allah ne kadai yake yin wannan amma dan adam ya samu dama cikin fasaharsa cikin basirarsa cikin ilimin da Allah ya bashi ya sauya wani abin da Allah tuni dama ya halitta abin daga wata sura ya mai da wata sura Allah ya ba wa ɗan adam wannan ilimin da haka ɗan adam zai samu ƙarfi sai ya mai da shi allura ya mai da shi almakashi ya mai da shi kusa ya mai da shi wato garma ya mai da shi ya mai da shi amma asali wa ya samar da mai ƙarfi Allah ne ya samar da ƙarfi jama'a kun fahimci magana ɗan adam zai iya samun ƙasa ya gina blok ya gina kaza ya gina komai amma wa ya samar da sinadarin da aka yi wannan abun shine Allah da haka ubangiji madaukakin sarki shine kadai ya kadaita da yin halitta ba wanda ya taya shi ko ba wanda ya kwaikwaya ko ba a gurin wani ya koya ba ko ba wani ne ya nuna masa yadda ake ba kuma ba wani ne ya samar da sinadarin abin da zai yi halittar da shi ba shi ya samar da sinadarin shi ya samar da yadda ake yi kuma shi ya kirkira abu shi yasa yanzu turawa sun yi sun yi su yi mutum mutumi irin wanda yake aiki kamar yadda ɗan adam yake aiki amma wallahi sun gagara yanzu ko wannan cloning ake cewa ko cloning ne ko me cloning da ake yi a ɗebi maniyin wancan a ɗebi na wancan a haɗa a je a saka a kwalba a rene shi har ya girma yanzu haka in kan in suna so sai su wannan dabara sai su yi wani mutum irin ka kai din nan amadu sai su ɗebi maniyin wannan a haɗa a haɗa sai ka fito da surar da maganar da komai iri ɗaya to amma kun san kuma me yanzu suka gano idan aka yi wannan abun aka samar da mutumin ya zama haka to da shi da wanda asali Allah ya samar babu ga maciji inda duk suka gamu to ko baka- ba abin da ya haɗa su haka kawai ɗayan zai doka wa ɗayan halala kawai sai ya ɗauki abin duka bihi da gudu na fatan bai ji magana ba zai haƙura ba in dai ba an raba su ba sai ya kashe shi ma'ana tun da dai daga ba daga gurin Allah yake ba na fata an fahimta sun yi amfani kaga a nan ma fa ba su suka halitti mutumin ba tunda su sun ɗauki gudan maniyi ne suka yi amfani da shi inda gaske ne su yi abin babu gudan maniyi mana inda gaske ne amma tun da sanda suka samar da gudan mani to waye ya yi gudan mani din ko abin da ruwan mani din Allah to kaga har yanzu dai san nemi wani sinadari ne na Allah suka yi wannan abun ko to tare da haka tun da ba irin tsari ya fito daga tsarin da Allah ke bi wajen halittar dan adam ba suka ce idan an haɗu da shi da wannan to ba a zama guri ɗaya lafiya sai dai ya samu matsala jama'a kuna fahimtar magana duk wannan yana daga cikin shi Allah maɗaukakin sarki shine alkhaliqul bari'ul musawwir huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna mm. Mm. Mm. huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir shine Allah al khaliqu mahalici al bari'u wanda shi ya kirkiri halitta jama'a kun fahimci magana al bari huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir shi yake suranta kuma halitta lahu ma fis samawati wa ma fil ard lahul asma'ul husna sunaye kyawawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane saboda haka Allah shine alkhaliqu to sai Allah ya ce falaula tusaddiquna me yasa ba kwa gaskata mu cewa mu ne masu halitta ai fa halla tusaddiquna bil ba'si dan me yasa ba kwa gaskata kiyama thumma qala ta'ala mustadillan alaihim sannan sai Allah ya kafa musu dalili sai ya ce a fara'aitum ma tumnu ku bar labari mana dangane da maniyin da kuke digawa matan ku in kun sadu a antum takhluquna ku am nahnul khaliquna ku kuke halitta dan ko mu ne wannan maganar idan ka je ka fahimci yadda Allah ke yin dan adam a cikin mahaifa wato zaka gane girman wannan maganar domin dan adam da kake gani duka masana da malamai da duk wasu masu bincike sun gama sallama wa Allah dangane da abin da ya shafi da a cikin mahaifiyar shi da ma sun sallama wa Allah duk binciken ɗan adam a duniya a yanzu sun yi sun yi su gane yaya ake yi ɗa yake zama a cikin mahaifa ba matsala wallahi sun gagara ganewa shi yasa sai binciken su ya nuna musu ran ranan kaza ya ci musu kaza sai kuma bayan wani lokaci binciken sai ya canja saboda ba bincike ne daga gurin Allah ba bincike ne na ilimin dan adam yanzu ku duba ku ga a binciken bature duk matar da take dauke da HIV to akwai possibility ko mu ce kusan ɗari bisa ɗari ya kamata ta haifi ɗa mai menene mai HIV amma sai ga mata da HIV kuma ta haifi ɗa ba ne ba HIV sai a ba wa mace bed rest hutun gado saboda tana da laulayin menene kattai waye saboda Ciki.
kar cikin ya zube wata kuma sai ta yi tafiya da cikin mota ta ɗaga ta sai ta buga ta da ƙasa kuma sai ga cikin ba abin da ya same shi ita kuma bet mai aka bata ina fata an fahimci magana Allah ya kare cikin kai wallahi wata ma wata ma sai ta mutu kuma a zo a ji alamar motsi a cikin cikin ɗaya daga cikin magabata malami ne daga cikin malamai mahaifiyar shi ta rasu da cikin shi a cikinta sai bayan kwana da kwanaki sai ana jiyo kuka a cikin makabarta kukan jariri kukan jariri jama'a aka zo makabarta ina kuka aka In ya an rasa a ina in ya yake.
ya an rasa a ina yake.
karshe dai ana ta kasa kunne ana ta kasa kunne kawai sai aka jefa kukan nan a cikin kabarin nan ne ana tonowa sai ga jaririn a zaune a gefe ta haife shi ita kuma tana kwance aka sa hannu aka ɗauko shi to shi kuma wannan wanda bedrest aka ba shi ko aka ba wa uwar shi na fata an bayyanci magana yasa ka sallama wa Allah kawai ka sallama wa Allah na taɓa zuwa gurin wani likita Mhm. Mm. Mm. Mhm. Allah ya ce fal yanzu lil insanu dan adam ya duba mana mimma khuliqa daga mai muka halicce shi Allah ya ce khuliqa mimma in dafiq mun halicce shi ne daga wani ruwa mai tunkuda wajen fita ina fata an fahimta mai sartuwa mai fita da karfi khuliqa mimma in dafiq sai Allah ya ce ya khruju min baini sulbi wat tara'ib yana fita tsakanin kashin gadan baya da tara'ib da kuma kasusuwan kirji na fata an fahimta ta nan yake fita gwargwadon yadda na namiji ne ko na ya mace mun taɓa yin wani magana da wani likita na kai iyalina akan cewa tana da matsala ta taɓa haihuwa ɗin ya zo bare wannan true life story ni da likitan muka yi magana to da muka je tana dan fama da matsaloli sai ya ce to shi yana ganin kawai za a yi mata operation ne za a yi tiyata kawai a cire dan na ce me yasa likita ya ce saboda dan da ta haifa da ya zo ba rai ba a san menene ya kashe shi ba don haka gudun kada wannan ma ya mutu to kawai sai a feɗe ta har da kwatanta mun sai a feɗe ta malam sai a ɗauko ɗanka sai a miƙa muku ya ce "Mhm, to sannu likita ya ce yauwa wallahi abinda muka yi da shi kenan ya ce saboda haka abin nan sai na ce to na farko likita ka yi kuskure cewa ta haifi ɗa ba rai ba a san me ya kashe shi ba to ni na san wanda ya kashe shi ya ce me ya kashe shi ma na ce Allah ne ya kashe shi ko ba haka bane alaramma in Allah ya ga dama ba zai fita lafiya ba jama zai fita na ce ni na san wanda ya kashe shi na san abin da ya kashe shi Allah ne ya kashe shi ya ce a malam wannan fa wani ilimi ne wannan fa ba aya ne da na ce a a likita da Allah ya hakuri kar mu ja da yawa za ka faɗa rami billahi lazi la ilaha illa huwa tsaya iya nan ka yarda Allah ne ya kashe shi in ka yarda to sai mu ci gaba da magana da kyar fa sannan ya dawo ya ce eh ya yadda Allah ne ka eh ya yadda amma na ce to kaga wannan amma din taka ya ce eh na ce to ki dun wutar jahannama ne billahi lazi wallahi malam yayyai da ni na ce masa Allah ni na san wanda ya kashe shi Allah ne ya kashe shi kuma ni in Allah in Allah ya yarda in sha Allahu ba za a yi wa matata operation ba wallahi malam da ikon Allah tana zuwa tana ganin likita tana dawowa kun san me ya faru likita ne kwararren likita kuma asibiti ne wanda ake ji da shi a garin nan domin komai nasa a asibitin ma computerizing ne duk wani marar lafiya yana zaune a ofisinsa ba sai marar lafiyan ya zo ba za a tura masa details na marar lafiyan kaza yana damunsa kaza yana damunsa kaza kaza kaza kan kwamfutarsa kawai zai bude ya kalli komai jama'a an fahimci magana ya kware sosai likita to wani abun da Allah ya tashi karfe kusan ɗaya da wani abu ko sha biyu da wani abu naƙuda ta tashi na ce kuma wannan asibitin da ya ce shi zai fede ta ya ɗauko min ɗana ya miƙa mu nan za ta je ta haihu insha Allah na ce a kai da ta ni ba na magari ga su komanda suna nan su baba Ibrahim mun je mu biyu da su abin nan mubi da su lokacin su malam Aminu duk muna tare na ce a tura ta ta je ta haihu a can baba Ibrahim shi ya ɗauke su da motarsa ya kai su da ikon Allah baiwar Allah ta haihu lami lafiya an gane magana da kyau ko ba a yi ba ma da isowa da shiga asibitin bai wuce minti biyu zuwa biyar ba kawai ta haihu Allah da ikonsa shi likitan bai fito ba da ke shi yana can yana bacci na fata an fahimta ita kuma Allah ya sauke ta lafiya shi yana ta bacci fa tsakar dare kai wato Allah Allah abun godiya mana da ikon Allah sai gashi ya fito da safe karfe takwas ya dan sha nektayi dinsa sannan ku da aiki yawwa barka sannu sannu ya wuce ofis yana wu- yana wucewa ya je bude kwamfuta kawai sai ya ga sunan iyali an tura masa komai na bayanan ta haihu lafiya ga dan ga girman dan ga waye waye an tura masa ha ya duba ya duba ya gani sai ya dauki waya sai ya kira ni ala gafata malam nace a doctor doctor doctor ce ala gafata a to ai ni ma ya kamata dan nuna ni ma abu na dina ai ko na ja aya an ce man ba haka ba kuma aya ta ya aiki kaga ni ma yan dan nuna ni ma dan wani likita ne hakan nan ko yace doctor doctor doctor yace akramakallah akramakallah akramakallah wace irin addu'a ne kai ne hakan nan nace a'a likita ai ina jira ne ka fede ta ka zaro min ɗana ka danka min a hannuna ya tuntsire da dariya ya ce ma kafi da gaskiya wallahi na ce ai ba yadda za a yi in zama aya ban fi ga gaskiya ba wallahi kuma haka bane da ma na ce maka ga aya ga hadisi kuma ban fi ga gaskiya ba to me amfanin aya ta da hadisi na amfanin ayata da hadisi na ce to na ce to don haka likita ku dinga ɗaura mutane akan abun nan wani lokaci wani lik- wani lokaci likitoci sukan fita daga da'ira shi yasa ana son jama'a wata za su ta karɓa addinin musulunci tana ina ku bata abin magana ku dan gyara tana a buɗe ƙofar nan ta shigo ba matsala ta zo ta zo ta zo eh ku kula ku kula da igiyar ta kula ba ta abin magana ba ta mene ta hura hura fiye yana magana na bismillah kalli nan kalli yan uwanki wa alaikum salam sanda zuwa alhamdulillah daga ina kike na tumfure to kin zo kina so ki shiga addinin musulunci to masha Allah Alhamdulillah. to dama wani ne ya tilasta ki yake ta miki barazana sai kin musulunta ko kuma ke ce kike so ki musulunta da kanki ke kawai kika yi niyyar cewa za ki musulunta kina son musulunci kin jima kina so ki musulunta to masha Allah Allah ya yarda ko yanzu insha Allah zan faɗi wasu kalmomi zan fassara miki ma'anarsu ma'anar waɗannan kalmomi su ne shiga addinin musulunci in kin yadda kin amince da su to za ki zama musulma kin shirya an faɗa miki ki ce ashhadu ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah wa ashhadu wa ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu masha Allah abinda kika faɗa kika ce kin yarda kin amince kin sakankance kin saka a ranki da zuciyarki cewa ba wanda ya cancanta abauta masa sai Allah kwaya ɗaya kin yarda da wannan kin amince da wannan masha Allah sannan kika ce kin yarda duka annabawa gaskiya ne tun daga kan annabi Adam har kan annabi Isa wanda za mu yi miki bayani shi ma a kansa yanzu cewa dukansu gaskiya ne amma wanda Allah ya yarda a yi imani da shi abu shari'arsa da dokokinsa a yanzu daga nan har ranar tashin alkiyama shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kin yarda da wannan magana kin yarda annabi Muhammad shine manzonki shine mai cetonki shine annabin Allah da Allah ya turo abu shari'arsa sannan kika ce kin yarda annabi Isa ba dan Allah bane haka ne kin yarda da wannan Maryam ba matar Allah ba ce kin yarda da wannan to yardarki da waɗannan abubuwa cewa annabi isa ba ɗan Allah ba ne maryam ba matar Allah ba ne annabi isa bawan Allah ne kuma manzan Allah ne kin yarda da haka ko to wannan yardar ita ne ta mai da ke musulma kamar yadda sauran waɗannan bayan Allah suke zaune duka musulmai a cikin sunaye wannan suna kike amfani da hike a halin yanzu kina amfani da wanne queen to ai queen ma ba wani illa yake da shi ba ai ko queen ai sarauniya kenan ko yawwa ko ba haka bane to amma kin ce kina son Aisha a bar miki queen dinki ko kuma a canja miki da wanne da Aisha kike so a canja miki to yanzu ta ce ta tahi daga queen ta koma Aisha ina fata an fahimci magana to muna addu'a Allah ya sa albarka a musuluncinki ya sa alheri a cikin addinin da kika shiga ya kuma ta da mu da ke gobe kiyama akan wannan addini nana aisha ita ce matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ita ya fi so a kaf gaba ɗaya duniya gaba ɗaya cikin mazaje kuma ya fi son mahaifinta sayyidina abubakar saboda haka kin zaɓo babban suna daga cikin sunayen matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da ke da mu akan wannan addini ya ɗauki rayuwarmu a kansa allah ya miki albarka masha Allah to yan uwa kamar yadda muke bayani to shine nace wa likita nace masa to likita ai jiran ka nake yi an gane magana da kyau ko ka zo ka fede ta ka tsamo min dana ka miƙa min shi lami lafiya yace akramakallah akramakallah yace ai yanzu na zo na shiga office kawai ina bude abin nan folda kawai sai na ga sunan iyali ta haihu lami lafiya kuma ba matsala to kun san wani ikon Allah ina da ƴaƴa akalla yanzu sun kai guda goma amma ban taɓa haihuwar ɓulelan ɗa lafiyayye na rantsi da Allah irin wannan yaron ba a kara makallahu Allah in ka gan shi aran ma akwai wata mata da ta kawo mana ziyara da ta ga yaron ta ce malam wannan ai inda da ne daga asibiti an dinga wa kai da uwar kyaututtuka kenan ta ce kyaututtuka za ku sha sosai ta ce ita rabanta da ta ga yaro lafiyayye irin wannan yaron ta ce wallahi ta mana kai ta ce ita rabanta da ta ga yaro lafiyayye irin wannan yaron ta ce wallahi ta manta a zuciyata na ce baki san kuma likita da ya ce fede za a yi fedewa za a yi ko mishi ba Allah shi da mu saboda haka shi Allah wato in ka sallama mar ka haƙura ka miƙa wuyanka zuwa gare shi wato babu abin da ba zai maka ba wallahi to amma idan baka sallama wa Allah shi ne mai waɗannan ayyukan ba za ka yi ta shan wahala kuma na wahalar da kanka dan shi dai rahin yardar ka ba zai tada shi daga matsayin da yake ba ko ba haka bane rashin amincewar ka ba zai canja Allah daga allantakarsa ba dan haka ashe kai ne yanzu kake ta shan wahala kake ta ɓata lokacinka jama'a kun fahimci maganar da ke ku Allah ya shirya da mu to shine yake cewa a a fara'aytum ma tumnun ku bani labari mana dangane da maniyin da kuke zuba matan ku in kun sadu a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliquna shi mu muke halittarsa ko ku ne an gane ai a antum tuqirrunahu fil arhami wa takhluqunahu fiha am Allahu al-khaliqu lidhalika shin ku ne kuke tabbatar da shi a cikin mahaifa kuma kuke halitta shi ko kuma Allah ne mai aikata haka sai Allah ya ce na hadu qaddarna bainakumul mauta mu kuma su Allah bayan mun halicce ku thumma amatahu fa aqbarahu kenan ko thumma idza sha'a kuma ansharahu Allah zai kashe mutum ya danna shi a kabari kuma ranar da ya ga dama idan kiyama ta tashi ya tare shi jama'a kun fahimci magana da kyau ko saboda haka yace sa'an nan kuma mu muka kaddara muku mutuwa a tsakankaninku an gane nahnu qaddarna bainakumul maut ay sarrafnahu bainakum wa qala ad-dhahhaku ay sawa fihi baina ahli as-sama'i wal ardi Allah ya daidaita mutuwa tsakanin mutanen sama da ƙasa kowa sai ya mutu yasa da Allah ya tahi dan kar ma ka bata wa kanka lokaci wajen cewa kai ba za ka mutu ba ko za ka mutu sai tabbatar da mutuwa ga manzan Allah sai ce innaka mayyitun innaka mayyitun lalle kai mai mutuwa ne wa innahum mayyituna kuma su ma za su mutu za ka mutu za su mutu Allah ce thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimuna sannan gobe kiyama za ku tashi gaban ubangiji kuna husuma da junanku an gane magana da kyau ko wa ma muhammadun illa rasulun Mm. Mm. Mm. Allah ya ce wa ma Muhammadun annabi Muhammadu ba ba ba kowa bane illa rasulun face annabi ne shi manzo ne shi kad khalat min qablihi rusul kafin shi manzanni da yawa sun wuce Allah ya ce afa in mata yanzu idan annabi ya mutu au qutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya da baya kenan akan digadigan ku ku daina addini Allah ya ce wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya akan dugadugansa ya bar addinin Allah falan yadurra Allah shay'a bai cuci Allah da komai ba Allah ya ce wasa ya jizillahu shakirina da sannan Allah zai saka waɗanda suka gode wa Allah suka dawwama akan addinin Allah an gane maganar da kyau ko saboda haka tunda Allah madaukakin sarki ya sa manzon Allah ya mutu jama'a to babu wanda kuma wanda zai shaura a wannan duniya an gane maganar da kyau ko yawwa saboda haka kowa ya shirya wa wannan mutuwa shi yasa ya ce qul innal mauta alladhi mm, Allah ya ce qul ka ce musu innal mauta lalle ita mutuwan nan alladhi tafirruna min wanda kuke guduwa mata fa innahu mulaqikum billahi alladhi ta same ku kawai kai mata shiri tun da dai muka san akwai ta ba mu shakkar aukuwarta yan uwa mu yi tattalinta tun ran- tun rai bai kai ga tawwafa ba ma'ana tun da mun san akwai mutuwa ko ba mu shakka sai ta ne sai ta afku to kawai mu yi tattalinta tun kafin a kai ga zare rayi tattalinta kiyaye haddi fai da ɓoye a bar fasadi har a kai ga biyan muradi ma'ana tattalinta shine kiyaye haddodin Allah abinda duk Allah ya iyakance ma to ka kiyaye shi fili da boye ka daina barna har ka kai ga biyan muradi mukatar ka tafiya ka shiga aljanna jama'a an fahimci maganar da kyau ko yasa malam ya zo da yace wa sawwal mauta bainal khalqi turran faqiran aw ghaniyan dathara'i taqiyan abidan bal aw shaqiyan fa kulluhum raha'in lil fana'i yace wa sawwal mauta Allah ya daidaita mutuwa bainal khalqi gaba akan halittu tsakanin halittu turran duka kulluhu fa kulluhum kowa da ka sani raha'inu lil fana'i jingina ne zuwa ga karewa
من عليها فان mhm ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام kullu man alaiha duk wanda ke kan doron ƙasa wannan fa kullun kullu kuc- kai kullu hasbiya ne ma ba kuciya ba jama'a an gane magana da kyau ta hada kowa billahi liz da dan adam da aljani an gane kai malamai suka ce har mala'iku su ma za su mutu kullu man alaiha fa ahlus sama'i wa ahlul ardi na sama da na ƙasa kowa sai ya mutu saboda Allah da ya tashi cewa ya kulli shay'in halikun كل شيء هالك إلا وجهه kulli shay'in halikun duk abin da ka sani zai hallaka ma'ana zai mutu illa adatul istisna Allah ya ce kaɗai wanda na dogace ba zai hallaka ba shine wajhahu fuskar Allah Allah ne kaɗai baya mutuwa amma komai zai mutu komai duniya da lahira sama da ƙasa kowa sai ya mutu jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko? to don haka a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce na hannu ƙaddarna bai na kumul maut mu ne muka ƙaddara muku mutuwa ya sa ya ce ko ina ka shiga wallahi tallahi sai ta zo ta same ka أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة aina ma ta kunu duk inda kuka kasance yudrikumul maut mutuwa za ta ritsa da ku domin al-idraku kalmar al-idraku shine a ritsa ka a halin da baka so a riske ka a yanayin da baka shirya ba ma tukunna ma'ana baka ankara ba sai ta faɗo ma kawai yudrikumul maut Allah ya ce walau kuntum fi burujin mushayyada koda kuna cikin gine-gine kawatattu wanda aka yi musu duk wani abu na protection wanda zai kare ku daga abin da zai kashe ku wallahi sai kun mutu yanzu idan wadata da mulki za ta iya hana mutum mutuwa jama'a shugaban kasa ya kamata ya mutu amma ka duba ka ga yadda mutuwa take diga shi abin nan alkasrul malik ina fata an fahimta cikin ginin mulki ta shiga ta sadaka ta ɗauke ran shugaban ta fita abinta ba ruwan Allah saboda ba wani wanda za a saurarawa in dai ta fannin mutuwa ne kowa sai ya mutu to kawai ba daɗinta shine kai aikin alheri domin idan ka zo mutuwa matukar kai mai imani ne na fata ana fahimta to baka da matsala yasa mala'iku idan suka zo ɗaukar ran muminai za su dinga yi musu albishir suna musu liyafa da cewa za su ji daɗi a wannan mutuwar tasu إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
Mm.
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون menene نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة Mm.
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون Mm.
نزلا من غفور رحيم Allah maɗaukakin sarki ce innal ladhina qalu rabbuna Allah wanda suka ce mu fa ubangijin mu Allah ne thumma istaqamu sannan kuma suka tsayu akan wannan domin ba faɗa da baki ba jama'a sai ka tsayu da gaske ka ce Allah ne ubangijin ka sannan ka tsayu akan haka ibadarka ta nuna haka kasuwancinka ya nuna haka rayuwarka da iyalanka ya nuna haka idan biki ya zo a gidanka ka nuna cewa Allah ne ubangijinka in za a yi suna a gidanka ka nuna Allah ne ubangijinka harkar mu'amala tsakaninka da makwabci Allah ne uba ma'ana komai din rayuwarka ya zama tana nuna ka gaskata cewa Allah ne ubangijinka to irin waɗannan mutanen innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu Allah ya ce to idan mutuwarsu ta zo ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'ikun rahama za su dinga sassauka akan su suna ce musu Allah ta kafu wa la tahzanu kar ku ji tsoro kuma kar ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun muna muku albishir da mu ne masoyanku majibinta lamarin a nan duniya da kuma ranar komawa kiyama walakun fi hama tashtahi anfusukum walakun fi hama tad'un kuna da abin da ranku take so a aljanna kuma kuna da abin da duk kuka kira a kawo muku a aljanna ko dan wake kake so na akwai na aljanna jama'a ba dai kai mayan dan wake ba a nan duniya to wallahi ko dan waken kace kana so za a kawo ma kawai dai shi ba irin na duniya bane amma ƙarƙashin ƙayar da take maganan cewa komai kuka nema za a baku kuma za mu ƙara muku ma bayan abin da kuka nema wala kun fi hama tashtahi anfusukum duk abin da ranka take so za a kawo ma saboda haka dan wake kake bukata kai mayan dan wake ne da mai da yaji to za a kawo ma jama'a kun fahimci magana a indomi ne dama kai gwauro ne ka saba zagayawa bayan katanga ai ma indomi sai kace kai Allah muna buƙatar indomi wallah kawai sai ka ga wildanun mukhalladuna suna ta zuwa da plate plate yana tiriri an gasa koyi an shimfiɗa a samansa an gane magana da kyau ku yawwa walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un sai Allah ya ce nuzulan min gafurin rahim wannan liyafa ce daga Allah mai yawan gafara mai rahama tun ɗazu ana nuna mun lokaci yayi za mu dakata a nan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka tuntube ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai waɗanda suka dan bada gudunmawa wanda ya kamata a ce mun ambata su a saboda tsaro an gane maganar da